dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsarkakakken sarki wanda baya karban aiki sai mai tsarki subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka ya ɗaukaka ya fi ƙarfin ya ga abun da baya bukata cikin mulkinsa babu wani abu face yana gudana bisa mashi'a ta Allah subhanahu wa ta'ala da ganin damansa mun shaida Allah shi kaɗai yake babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa da jujjuya al'amura baya buƙatan taimako baya buƙatan mataimaki subhanahu wa ta'ala mun shaida lalle annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shiriya ya ba shi fiyayyen littafi alƙur'ani mai girma ya karantar da mutane gaskiya ya nuna musu tsarki ya nuna musu yadda ake alwala ya nuna musu yadda ake sallah bai bar al'umma cikin duhu game da yadda za su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da bisa alayensa da sahabbansa da duwanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu ban tana tunatar da mu ne maganar wato mahimmancin tsarki a ibada wannan ya biyo bayan nazari da yadda al'umma ake tafiya wani sa'i jama'a suna tsallake abubuwa da yawa a ƙasa su tafi can nesa ba tare da sun la'akari da haka ba misali tsarkaka tsarki malamai suna kasa shi kashi biyu akwai tsarki na zuciya wadda ya shafi tauhidi da aƙida ingantacciya wadda wannan wajibi ne a rayuwar kowa kafin ya zama mutumin ƙwarai akwai tsarki na biyu shine tsarkake jiki daga najasa wadda dukkan wanda yake bani adam Allah ya bashi dama ta samun kansa wajen biyan bukata ko bawali ko ga'itsi ko kuma a'a biyan bukata na janaba wadda wannan yana bukatan tsarki wajibi kuma a yi shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to tun daga tsarki da alwala da sallah da yawa jama'a ba su damu da ilmantuwa da yadda ake yin su ba ko suna ganin in dai ana kutsawa a je a yi sallah yau a yi gobe yadda mutum ya ga ake alwala haka ne ko da daidai ne ko ba daidai ba da yawa jama'a ba a zama a ce da Allah nuna mun yadda alwala take yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko kuma yaya tsarki yake yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ko yace ayi domin annabi sallallahu alaihi wasallam har wankan janaba sai da ya kira daya daga cikin iyalansa ummul mu'minin maimuna radiyallahu ta'ala anha suka yi wanka tare don ta ga yadda ake wankan janaba ta ga yawa al'umma haka nan ya yi wanka tare da umar muminina hafsa radiyallahu ta'ala anha don ita ma ta ga nau'in wanka ta gaya wa al'umma haka nan ya yi wanka tare da umar muminina aisha radiyallahu ta'ala anha don ta ga yadda ake wankan janaba ta gaya wa al'umma da yawa mutane in suka kai wani mataki sai su ɗauka cewa kawai abun yadda aka saba ne ko kuma yadda ake gani ne duk al'amarin ba haka bane fa sai an tambayi malamai don a san yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yi. Duk aikin da mutum zai yi na ibada in bai yi shi bisa koyarwan annabi sallallahu Alaihi wasallam ba akwai matsala. Da yawa mutane suna yin alwala, daga kurkuren baki za ka ga cewa mutum ba yadda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce a yi yake yi ba. Da yawa mutane suna yin alwala, daga mutum ya zo wanke fiska ko shaƙa ruwa a hanci. kake ganin cewa akwai kuskure da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da yawa mutane ana yin alwala daga mutum yayi shafar kai zai yi shafar kunnuwa zaka gane cewa hanyar da malamai suka tabbatar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar kuma ya nuna cewa wannan ita ce mafificiyar hanya malamai suka nuna cewa ita ce mafificiyar hanya da yawa ba haka ake yi ba to gaskiyar gaskiyar magana shine muna tafiya gaba baya kuma bai yi kyau ba muna tuka muna warware tuka daga baya lalle ne ibada inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban akwai babi wanda yake magana akan tsarki wannan kitabut tahara dukkan littafan fiqhu sunna zaka gani kitabut tahara ba a maganar ibadat sai an yi mata da yawa ba su iya wankan al'ada idan sun tsarkaka daga al'ada ya za su yi wankan janaba ya za su yi wanka tsarkaka daga al'ada wani abu ne mai wuya dewa daga cikin mata ba su san wannan ba ko kuma ba sa yi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sahabiyat mata sun bi diddige yaya za a yi wanka in an tsarkaka daga al'ada yaya ne cewa an tsarkaka daga al'ada wannan fa wajibi ne matan musulmai a karantar da su mata sukan yi sallah bisa kuskure ba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba wannan akwai kurakure da yawa a cikin mutane dattijai mata wani sai sukan yi kuskure ba tare da an ankara ba iyayenmu ina tuna mahaifiyarmu tana sallah wata rana naga wani mulahaza sai na gaya mata ta ce wallahi bata ankara cewa hakan din ba daidai ba ne daga ranar ta gyara wallahi wannan gyaran ya faru saura sati ɗaya ta bar duniya lokacin lafiyan ta kalau ba mu san kuma haka ba lafiyan ta kalau wannan gyaran ya faru ashe saura sati ɗaya ta bar duniya to kaga ya kamata a koma a duba sallan mata a gida a duba alwalansu a duba wankan janaba a duba tsarki kowa ya zaunar da iyalinsa wajibi ne a kanka ko ya zaunar da iyalinsa ya san yaya take alwala yaya take tsarki yaya take wanka in al'adanta ya kare yaya take wanka in janaba ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga da matansa bayan gida suka yi wanka yana nuna musu kowace ta rawaito ga yadda ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanka shi yasa zaka ga wata daga cikin ummul ummahatul mu'minin tace annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo wanke kafa sai da ya koma gefe ya wanke wata kuma tace ya wanke gaba daya duka dai sun ga yadda wato don ya nuna ma wancan ya halatta wannan ya halatta amma dai kowace daga cikin matansa ne ta rawaito yadda abun yake wajibi ne ya ku al'umma musulmai musamman iyayenmu mata dattijai suna da bukatan a kula da su kuma haifiyarka ta ta dau shekaru a duniya ka je gabanta ka ni kan baba yaya ne kan sallan nan da Allah gwada mun ita mana ko kuma a ta ɗauko ruwa da buta ta yi alwala a gabanka babu wani laifi ka je kana ta karantar da mutane a waje ga mahaifiyarka ita da kafi kowa sha'awar ta shiga aljanna to baka nuna mata ba baka yi bata yi sallah a gabanka ka gani ba balle ka gane ko akwai wani dan kuskure da za a yi gyara kuma in ka je mata da ladabi da biyayya da komai domin gyara ne tun ba a haife ka ba take sallah amma yanzu lokaci ne na kayi ilimi ko ka sano wani abu ta amfanu da wannan abun sama da kowa shi yafi to dole sai ka zauna a gabanta da dukkan girmamawa da ladabi mahaifinka watakila mai shekaru da yawa ne ya yake alwala ya yake sallah wannan ya zama wajibi akan mu musulmai musan wannan ƴaƴa ya suke alwala ya suke sallah ya suke tsarki yana da kyau a sani in kai sa'a mahaifiyarsu ta san waɗannan abubuwan ta ɗauke ma nauyi ta karantar da su kai sa'a to da mahaifiyar da ƴaƴan duk gaba ɗaya suna ƙarƙashinka ka wajibi ne a bincika kar kawai shi kenan a ta rayuwa kawai sai ka je kana ta rubuce rubuce kana ta karance karance a waje amma fa a cikin gida ba ai komai ba yawa saboda haka wajibi ne a san wannan kai din kanka in kana da kana da bukatan ka je gaban malami ka ce ni to maganan tsarkin nan kan yaye yake ne Abubakar Siddiq radiyallahu anhu fiyayyen halitta bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan al'umma babu kaman Abubakar Siddiq radiyallahu anhu amma ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya zauna gwiwowinsa jikin gwiwowin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah allimni du'aan karanta koyar da ni addu'a mana ya zan yi addu'a a sallata har addu'a a cikin sallah Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ya tara sahabbai da tabi'ai yace ku zo nuna muku alwala irin alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kawo masa ruwa Humran ya kawo masa ruwa yayi alwalan ya ce hakanan wannan alwala da kuka nayi na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala kwatankwacin irin wannan alwalan sannan yace wanda duk yayi irin wannan alwala yayi sallah raka'a biyu bai yi wani magana da zuciyarsa ta wani al'amarin duniya ba to yana da gidan aljanna zai samu gidan aljanna kaga idan sahabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyawa sahabbai da tabi'ai alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min babi aula a ce mu yanzu ake yin wannan to haka ya jama'atul muslimin muna da buƙatar gyara wani ma za ka samu ‘ya'yanka sun haddace alkurani wani ma ya haddace izu 20 wani ya haddace izu 10 amma bai iya alwala ba ko ko bai iya sallah ba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to ya kamata a duba in an yi sa'a ya iya shi kenan falilla alhamdu sai a wuce to dole ne kowa a kansa ya duba irin wannan al'amari lalle muna da bukata zuwa ga mu koma aya Allah ya saukar game da maganan alwala ayoyi suna magana ga wan maganan wankan janaba ayoyi daga alqur'ani ga hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam taimama a cikin nassin alqur'ani don me don babu sauki a ciki dole ne sai an yi ko ba a yin yanda ya dace sai an yi irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawo minbari musamman ya koya wa mutane sahabbai sallah bai gaya musu kawai magana haka ba sai da sai da a gaban su da ce musu kuma sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da kuka ga nake sallah din to don haka ya ku al'umma musulmai muna da bukatan waiwaye mu ga baya din nan kar mu dauka cewa mun wuce wannan gurin a'a na wuce tsarki na wuce kaza a'a wajibi ne mimbarori su dawo magana akan irin waɗannan abubuwa don a waiwaya a ga cewa kamar abin da an wuce ne amma fa jama'a da yawa fa ana cikin rudani a wannan bangarorin mutum ne zaka ga yayi alwala ga kuɗi yana da shi ga kaza yana da shi ga ƴaƴa ga jikoki amma har yanzu alwalansa akwai bukatan a duba ta to ya kamata mu gyara Allah ya sa mu gyara إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأذكركم بعد نفسي بتقوى الله جل وعلا ثم بعد ذلك أيها المسلمون واعلموا أن من أفضل الأعمال بعد توحيد الله سبحانه وتعالى العبادات كيف نعبد الله سبحانه وتعالى العبادات هذه آه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث كثيرة الصحيحة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني التي تتحدث عن الطهارة وعن الوضوء وعن الصلاة نفسها كان كثير من الصحابة علم الصحابة التابعين كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء لما ذهب إلى الشام اجتمعوا إليه وقالوا يا صحابي رسول الله علمنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن بحاجة ماسة إلى أن نتعلم كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كيفية الصلاة فلنتق الله سبحانه وتعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتذكروا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى طيب كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبل إلا طيبا وأمرنا بأن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الأسوة هذه تكون في الطهارة والوضوء وتكون في الصلاة وفي كل شيء لابد أن نتعلم أمور الدين مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد من أن يكون كل واحد منا يحاول أن ينظر ويلاحظ كيفية الوضوء لأهله ويعلمهم كيف يتوضؤون وكيف يتطهرون وكيف يغتسلن من الجنابة ومن الحيض وما إلى ذلك ومن النفاس وغير ذلك من الأمور التي يجب على كل إنسان خاصة مسلما أن يتعلم وأن يعلم ويجب علينا أيضا مراعاة أحوال أهلينا ومراعاة أهوال أبنائنا وحتى أمهاتنا أيضا نرجع إلى أمهاتنا ونسألهم عن كيفية الصلاة نسألهم عن كيفية الوضوء آباؤنا يحتاجون إلى ذلك لا نذهب إلى الناس ونعلمهم الدين ونترك آباءنا وأمهاتنا في جهلة أو في جهل من أمور الدين فلنتق الله سبحانه وتعالى في أمهاتنا وأبنائنا وأهلنا وآبائنا وأقربائنا وعشيرتنا وما إلى ذلك عباد الله واعلموا أن الله أمركم بأفضل الأعمال وهو الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال ولا تجعل الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا في المستشفيات ومرضى المسلمين في البيوت يا رب العالمين يا أرحم الراحمين واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما واكفنا يا رب العالمين شر أعدائنا بما شئت يا ذا الجلال والإكرام واحفظ لنا أهلنا وذرياتنا من كل سوء ومن كل شر يا ذا الجلال والإكرام وأصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله